اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا بهذا المحضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالزمن وبعد الحمد لله نقول الله سبحانه وتعالى لسالي داود مو wannan halka ta mutu asubahi a yau goma sha biyar ko ga watan hudu alif dubu biyu da goma sha bakwai don ci gaba da karatunmu na risala ta ibn abi zaidin alqairawani radiyallahu anhu wadda a sati da ya gabata mun tsaya ne a babin iqama da kiran sallah yau insha Allah za mu tashi a babi da ya masuna babu sifatil amali fi salawatil mafrubati wa ma yattasilu biha min an-nawafil was sunan wato babi ne da yake magana a kan sifatil amali fi salawatil mafrubati wato sifar yadda ake aikatawa a sallolin farilla sifar yadda ake aikata sallolin farilla kuma yadda silu biha minan nawafili da abin da ke haɗe da ita sallar farilla ɗin na daga salloli na nafilfili wasu nani da sunnoni akwai magana a nan cewa ma ya tasirin jihadin abin da ke haɗe da sallar farilla ɗin abubuwan da ke haɗe da ita na sallolin nafilfili sai aka ce kuma wasu nani da kuma sunnoni to me hakan yake nufi kenan wato abin da yasa ya ce wa mata sulu biya minan nawafili abin da ke haɗe da da abin da ke haɗe da ita su sallolin farilla ne na nafil abin da yake nufi shine kamar sallah ta nafila bayan sallan azhar da sallan nafila ai kafin sallan azhar da sallan nafila bayan sallan azhar da kuma sallan nafila kafin sallan la'asar da kuma sallan nafila bayan sallan maghriba da kuma sallan nafila bayan sallan isha'i waɗannan duka suna haɗe ne da sallolin farilla in ka lura ko dai kafin a yi sallar farilla ake yin su ko bayan immediately an yi sallar farilla ake su shi yasa ya ce wa ma ya ta biya ma'anin sa kenan don kar mu wuce baka gane me yake nufi ma ya ta biya abin da ke haɗe da sallolin farilla wanda immediately ko kafin a yi su ake yin sa ko bayan an yi su wannan nafil ne wasu nani kuma shine sauran nafilfili waɗanda sunna ne yin su ko mu'akkada ko raga'ibu da dai sauran sunonin masu kasu kashi-kashi kai mu'akkadodin sunonin ma in an yi jumlan abin da ake nufi mu'akkadatu sun rabo gida hudu ko kamar yadda masu fikirin suka fara wasu sunnatul mu'akkadatu arba'un ko su sallan idi suna ciki shaf'i da wutri da zai sauransu akwai salloli na fifini waɗanda su ba sa haɗe da sallar farilla irin sallar roƙon ruwa kissewar rana kisse kamewar wata da dai makamantansu saboda haka dai shine ma'anar wa ma yattasir biya min an-nawafil was sunani lillah wal ihram wal ihram fi salati harama a cikin sallah shine daukar harama a wurin sallah shine an ta kula shine ka ce Allahu akbar shi ka ɗau haramin sallah kenan wayansu suna kiranta da takbiratul ihram kabbarar harama daga lokacin da ka daga hannu kai wannan kabbarar harama din to ka haramta wa kanka ci sha magana ba zai halatta ka yi su ba sai an gabatar da salamatu tahalili wanda za ku zo ku ci ta sallan halatta wancan abin da ka haramta min kenan aka haramta maka da zaran ka yi wancan salamatu tahalili ana iya miko ma ruwa dan kofi ka kurba kana iya yar magana wanda ta halatta kai ko wacce ba ta halatta bane ba sallah ka zai ta yi ta za a rubuta ma zunubin ka ne kawai na maganar da kai ko ashar ne bayan ka sallame ka adab ba abin da ya shafi sallar ka to in kai maganar a cikin sallah da gangan kuma ko ma mai kyau din ne maganar da talatar ne ko wanda ba talatar ba ne to sallah zai bayi zuwa ga ta baci kowace kowace kyan magana zai ba qur'ani ba ne ko qur'ani ne akwai wurin da ba a son a yi an hana kawo rukuku da sauransu ko saboda haka dai wal ihramu fi salati harama a cikin sallah shine an taqula shine ka ce Allahu akbar shine Allahu akbar la yujzi'u ghayru hadhihi kalima wani wannan kalma bai halatta wacce kenan Allahu akbar ko wani wannan kalma bayi halatta wadda ko da za ta ba da ma'anan wannan kalma in ka yi ta a wurin kabbarar harama sallan ba ta yi ba ko zai ba da ma'anan wannan kalma misali ka zo za ka yi kabbarar sallah ka ce Allahu azam bismillah to bai ba ko kuma ka zo kaga zai ba da ma'anan wannan aiko bayan an yi ikama an gaga Allahu a'la wa arfa'u bismillahir rahmanir rahim dole Allahu akbar ake cewa wata kalma ba ita ba ko za ta bada ma'anar ta da zai yi kamar misali yadda a ilimin hadisi kana iya riwaya da wurin ikhwanu da qaumu banda qur'ani kaza qur'ani bai halatta ba ko amma a wurin karanta mutane hadisi sai ka manta wurin ikhwan kake kaum ba komai kai dai ana neman ka da ka rika zabti musamman in ɗaliban ilimi ka haɗa musamman irin zamanin yanzu da in ka faɗi magana komin guntantakanta akwai ɗan ɗauke-ɗauke za a ɗauka a ajiye wani ne ya faɗi wani zan kai gyara wani to wani ya shirya kafin ya faɗa tunda akwai masu ɗauke ɗauken makaranta wanda za a je a yaɗa kar ya je faɗi abu ya ji ya saita da larabcinsa ya faɗi abu alhali lafafin kuma ya saba to ma'aiki ya ce nazzara Allahu ra'an سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ko bar duk yake jin magana ta ya haddace ta ya isar da ita yadda ya ji ta to annabi ya yi kyakkyawar addu'a kan wannan irin mutum ka zo ka yi zafi wurin ɗauka ne la yajriu la yajriu hadhihi ghayru hadhihi kalima wani wannan kalma bai wadatarwa a nan gurin an yi maganganu da yawa in ka duba ko a kifati ɗalibin rabbani da ma shi wannan mai sharhin da aka fi riƙewa a wannan jalsa wato sharha ta samar addani ko to ko shi ya ga kawo wa'innan maganganu da na faɗa ɗin ra'ayin malamai cewa akwai magana in mutum bai iya in zai yi lalle wajibi ne faɗi Allahu akbar in amma wai in har yana iya kyautata arabiya ma in ba zai iya faɗin Allahu akbar da larabci ba kawai fatawar malamin malikiyar nan babba abdulwahab ce ya shiga da niyya kawai kar ya kuskure ya ce zai zai fada da hausa ko da yaren su fulfulde ko da kanuri ko da yarba ko da tangale ko da wani yare ne ma yarensa kar ya ce Allah shi ne mafi girma kawai sai ya fara kana kaga ita ne ya faɗa da yaren su ne to imani abdullahab na mazhabar malikiya ya ce bai halatta ba amma abul faraj shi ya ce kawai ya buga ta da yarensa kawai Allah ne mafi girma kawai sai ta amma bismillahir rahmanir rahim wai fa in har akwai wanda ba zai iya faɗi Allah akbar wa kenan kaga wannan ai bare tawaru ba a kokolwar mutum cewa saboda dakikancin mutum ba zai iya faɗin Allah akbar ba ba fa ko kuwan magana fatiha ake ba wanda aka ce wanda ya musulunta bai iya fatiha ba ya halatta ya rika subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar a sallah kawai har da ya koyi ta ko ya halatta ne kawai da ka tsaya kawai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar to mu guya kawai musulunci na fa babu da kai sauki malam وما جعل عليكم في الدين من حرج ها to mutum ya musulunta yanzu azhar ta yi ga yamin ya zai kaga wanda hadisi ba zai aiki da da shi ba la salata liman lam yaqra bi ummi alqur'ani a banda wannan shi kan banda shi tasbihai kawai zai buga mun sai sallah zai bar sallah ne don kawai yanzu musulunta ya kace ka to ai ka barta kawai ha to ai la salata liman lam yaqra bi ummi alqur'ani ta haka kawai kai ka futa sai ka koya ina da buga tasbihi kawai wurin da ake karatun nan kaga fatiha ma dalle sauran sura kan kace mai kuma to bayan fatiha ma ga sura ai he da ka tada sallar su kullu sai ya koya wa ga ma ko kuma ya jira ya biya wa ga ma lafiyar sa kalau da hankalin sa kace zai biya sallah kuma inna salata kana alal mu'mina kitaban mawquta amma maganan abul faras din nan akwai rauni akwai rauni an gane cewa ya yi ta kawai da yaren sana so sai aka ce watar faku ya daika hazuwa manki baika sai ka ɗaga hannuwanka daura da kafaɗunka daura da kafaɗunka kusa da kafaɗunka kenan in za ka yi kabbarar harama ɗin au duna zalika ko kuma ƙasa da kafaɗunka kar ya kai sai ka ɗaga su wajen kafaɗunka ka san wani kan ba hannayen nasa sai sun wuce kayan sama Allah sai wani watsu su haka ya ɗauka wani haka ne ake to daidai kafaɗu ake ɗagawa daidai kafaɗu haka haka ko kuma ma ƙasa da haka Allahu akbar to sai a sai a dawo a zaman gyara yan uwa akwai wanda Allahu akbar sai an yi wani bamsin da hannun haka wallahi to gari abin da littafi kan ya koyar mana sai mu yi aiki da shi mu ajiye na wanda muke ganin wasu suna yi Allah wani sai hannayen sun duniya Allahu akbar sai sun yi wani motsi sun yi wani jiguwa da sauransu to akwai ma yadda ake so su yi hannaye ba wai yadda kake so za ka yi musu ba ko inda ake so su kalla kafin su da kuma bayan su kana yi ko ko kawai kai kam yanda ka ga majoratin mutane suke yi to majoratin mutane jahilai ne in nasu zaka aiki da shi haka alqur'ani ne walakin aksarun nasi la ya'lamun Allah ce mafi yawan mutane jahilai ne ba su da sani to kace kai na mutane zaka yi kama ra'aytun nasa yaf'aluna to ka rinka kwaba sallar ka kenan shi yasa a farkon babin aka ce sifatti al'amal wato don a fitar da masu wato in ka zo wurin malami ma kenan a yadda ya kulla babin a farkon kan lura babu sifati al'amali fi salawati mafrudati wannan yana ishara ne zuwa ga ko malami ka samu ba littafi ka dauka ba je sifanta maka yadda ake sallah a ilmance kai ake da ita yayi ko baka buɗe littafi aka koya ma in dai malami ne mai ilimi ya sifanta maka wannan babin nasa sunan babin din ya gwada haka da in ka yi ta da sifantawan wani ba tare da buɗe littafi ka karanta ba ma yayi to daidai kafaɗunka Allah sa dai an an gane bayanin da nake yi wato abin da ake so a nan in namiji ne ya kawo wurin kafaɗa ne in ya gagara ƙasa da haka kaɗan amma ita mace ita ba sai ya je kafaɗa ba kawai ta ɗan ɗaga hannayen ne kar ya kai irin na namiji sunna ce kawai ma a wurin wasu malamai ne ɗaga hannayen wayansu kuma ma a wurin wasu malamai kan ma musabi ne bai kai sunan ba ba to waɗansu malamai sun yi magana cewa daga hannayen nan fa ya ke bantu ne kawai da kabbar haram kawai wurin ne kaɗai ake so a daga hannaye sauran wato shine magana mafi shuhura sauran wurare ba sai an daga ba amma akwai wanda suke cewa wurin ruku'u ana dagawa wurin dagowa daga ruku'u ana dagawa wurin miƙewa in an taso daga sujada ana dagawa kuma wannan shine abin da maulan shekul islami wasu alifin adami alhaji ibrahim ya tabbata har ya wallafa littafi a kai ɗungurungumma raf'ul malami أما الرفع وقفض اعتداء بسيد الأنام صلى الله عليه وسلم للتافي نقول هذا الشيء الحمد لله sannan abin da ake so hannayen wurin daga su ya kake ya ya kake ya koyar da shari'a kake so hakan kake yi ko kuma wato yadda ake so shi ne zahirin Allah yanka na kallon sama baɗinin su kuma yana kallon ƙasa haka kake yi haka ake daga hannaye zahirin su yana kallon sama sararin samaniya baɗinin su yana kallon ƙasa a ba kamar mai addu'a ba malak mai addu'a ka ai baɗinin ne yake kallon sama haka ko القرآن أقول مصر هذا أخبرنا الله أكبر كما والله أقول كل من الولاد هي هاي حق أول ما يقرأ الدعاء الله أكبر وأنا ديناشي وهكا أكيد هكا الله أكبر زال زين أكلم سما بعد زين أكلم كما كما دي دين كافر الله أكبر Allahu akbar haka zahirin su yana kallon sararin zamaniya baɗinin su nan tafi kenan yana kallon ƙasa haka addini duniyar malamai suka suka tsara haka yake kuma za ka yadda kake so kai haka kamar mai karanda Allahu akbar haka majority mutane kan suke ba haka Allahu akbar Allahu akbar to sai sai a dau gyara kenan go shi amfani karatu ba a karanta a ji a rufe go lalle lalle misalan da eh sai sharuɗa da gari to bai yi ba ka duba ni mai sharha da ya faɗa ka duba wannan magana watar faku ya dai kaɗin nan ko sharhan gurin ka duba me ya faɗa ai nadbal ai nadbal ko والآل أن ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض كن قولي zahirin su ya kalli sama baɗinin su kuma ya kalli ƙasa nadban amma wannan mandubi ne mustahabbi ne haka kaga shi ma a mazhabar maliki abin da aka yi mustahabbi ne amma dai raf'ul yadaini ila al-ihram ko wai sun tafi akan sunna ne to mu je thumma taqra'u sannan sai kai karatu sai kai kaga nan gurin ma'ana kana kabbaran nan daidai yadda aka sifanta maka kana gaba sai ka kama karatu to wannan a mazhabar malikiya kenan ma wasu mazhabobi ba karatu ake farawa da an yi kabbara din sai ka yi du'a'ul istiftahi kamar da yazo mazhabar shafi'awa suna yi subhanakallahumma bihamdika فتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك sannan sai ka fara karatun fatiha ne bayan kai wannan du'a da sifta amma mazhabar malikiya a wani kaulin ma makruhi ne akwai kauli da cewa ana iya yi musahabi amma kaulin da yafi shura a malikiya ne makruhi ne ba a so ai du'a da sifta amma kamar yadda na sha gaya muku shekul islami alhaji ibrahim yas radiyallahu ta'ala anhu yana yi lura da ingantar hadisi cewa manzo Allah duk sallah ta farilla yana yi kaga shehu kawai ya dauka saboda fadin sa idza sara khairun nas tirtu wara'ahu wa in halla yawman al-basiru ba'id saboda haka bai zai faɗi magana ba kuma kafan dai ya zama a baki kawai tamassak bi abyalin nabiyyi mutabi'an mazahibahu to mazahibahum kenan yana yin du'a'ul istiftahi wal muhtazatu falala saboda haka kuma takra'u a wannan wato yana gwada mujarradin daga hannaye kai kabbara sai ka fara karatu ba haka bane a mazhabar shafi shafi'awa da sauran wasu fa in kunta fi subhi idan ka zama kana sallan asbahi dai qara'ata jaharan sai kai karatu a bayyane bi ummil qur'ani da fatiha ita ce ake kira ummul qur'an amma la tastaftih bi bismillahir rahmanir rahim kar da ka fara karatunka na fatiha da bismillahir rahmanir rahim wannan zan maida ku karatunmu da muka riga muka yi a tafsiri sai ku koma ku sake sauraron sa bayanan da na wata rana kun zan muna duba riyar tafsir na shi Ibrahim ne ko sai ranar musamman ma na ajiye na ɗauko muku littafin wanda suke suka tafi ma wai a ra'ayi suna zafafa akan yin bismillah din nan ba daidai ba ne na ɗauko muku littafin tafsirin da suka fi imani da shi shine ibnu kafir in ba kuma ta na kawo muku maganganu da ibnu kafir riwayoyi riwaya na dukan riwaya wadda ma na sahabbai da adadin sahabban da suke yin bismillah din da ma masu yin ta a bayyane da wanda suke ganin wai a'a a boye ne ya kamata a yi da sauransu da sauransu duk dai ra'ayin na kawo muku ya tabbatar da dai sahabban da suke yin bismillah su suka fi yawa a sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun tuna ku ya ka kawo riwayoyin da suka tabbatar da ba annabi ma yana yi to kaga wannan sai ku koma kan wancan karatu namu na tafsiri sai ku yi bidi da mas'ala wala fi surati haka nan a sura bayan karatun fatiha ba ai kar kai bismillah din a sura ma kar kai allati ba'da wacce ake yi bayan karatun sura daga dai kawai duka ayi kawai wannan shi ne tafiyar shi jani radiyallahu ta'ala anhu a dariƙar sa shi wajibi ne ma wajibi ne ma a yi bismillah an gane shar'i ne na ɗariƙar sa inda kada ɗariƙar sa ne ka zo fara fati a sallah ko da ta farilla ne kai bismillah tare da ka san malikiya ga abin da suka ce duk da malikiyan fara kauli uku ne kar ku manta kar ka gana mai risalar nan ka ce za ka cije a kai ka koma baya ma can ƙasa me muka karanta kauli uku ne akwai wanda suka yi kauli da cewa makruhi ne ko ko kauli hudu ma kai akwai kaulin wajibi ne ma yin bismillah ko akwai kauli da cewa wato makruhi ko makruhi wai suka ce mandubi musahabi kenan wai suka ce wajibi ne ma a malikiya mai littafi ne kawai nan masalan bismillah din nan mai wani littafi ya kawo mai ishmari ko shi ne kawo ko ba mai halari ba mai ishmari da ina ji shi ya kawo ra'ayoyi uku ni ko wane ne kam kasan ba muraji a wannan karamin littafin eh mai ishmari ne ko yawwa yawwa kashe ba ina tana da kyau daga ya kawo ra'ayoyi shi shi tijjani da jala an sai dauke ra'ayin wanda suka tafi a wajibi ne a cikin malika akwai wanda suka tafi wajibi ne a yi bismillah nan masallacin wata rana mun muna sallah wannan wa'insu sun zo sun bi sallah kawai ina sallah ne kawai sai suka yi tambaya wani ustazi maimakon ba tambaya ya ba wai a bashi dalilin da ya sa ya ji an yi bismillah a sallah wai akwai hujja kawo maimakon ka ce ko akwai wata dalili da aka dogara ita wai akwai hujja a kawo masa irin wai zai kure ina na da an ce karatu ba addini kai ba tara ciyawa a haɓa ba ne tubarkalla masha Allah ya tara ga yan agajin su jajajajen uniform na ruwan ƙasa an zo mun yi sallah tare ga suna a waje suna da taburnan su masu shimfiɗa sun bi sallah masha Allah ka tsara kalma to shi ne babban su haka da wani klemunsa da wani rawani ta irin wai dai wabillahi da na fara jogolgola shi a cikin masallacin nan Allah sanda na tausaya masa daga ƙarshe lokacin muna karatu da su kannen mu su hada su lokacin hada su Idris Malam Idris na cikin anguwa nan lokacin haka dai da su sauransu su sayoti muna karatu da su so a nan aka yi abu na ce masa kira'a nawa ya sani a kira'o'in musulunci tukunna kafin mu fara magana da shi yana yana bude da baki kaji ya fa ka san ya kuskure yake kira'a kaza ya faɗa din kuma yanzu zan zan mar tambaya ka sani ko yana shi ya faɗi kira'a nawa ya sani akwai kira'ar da ma bismillah din aya ce a fatiha to ka barka kan me kai ka rage fatiha ko baka rage ba wallahi akwai qira'ar da bismillah aya ce a cikin fatiha ba wai kamar yadda bismillah take mabudai a sauran surori ba a aya ce a wata qira'a aya ce ba ma wai wani abu ne mabudi ba to ka bar ta kam kaga ka bar fatiha kenan wani abu a fatiha ayoyin fatiha kenan ba su cika ba ko wasu kaje da nisa ba suna nan to muka yi magana dai ya bai wallahi sanar da tausaya musu bai karshe baya iya ma tankawa saboda irin yayi da duk fara hada zuba kawai take to gaskiya kar ka rika yana mutane kawai ka zo don ka gane da dan jallabiya wanda ba hannu na tunawa ranar da ta jallabiya da irin hannu iyana wani sallah ke ka ɗauka ko irin waɗanda kawai liman bai samu fitowar nan bane aka tura su na gaya mara wannan magana nan gaba kar ka je saboda gaba ko yuri ka ga mutum kawai don ka gan shi da dan jallabiya da guntun man a kai da dariya ka dauka ko irin liman bai zo bane kawai aka tura wani dagaji ko da na to ka je ka shirya ka kuka magana gaskiya da ba da malam wannan matsala matsala ce wadda sahabbai ka je ka duba ibnu kasir in kana da shi ka ga sahabbai sahabi nawa yake fara da bismillah kace sai na ali shi ko a sallan koyi ne in ya zo sai ya yi bismillah a bayyane tukunna kafin ya fara fatiha na koyi dan ya gwada ma bismillah dole ne a wurin sa shi sallan koyi ma sai ya bayyana sai ka bismillah don ka sani fa shi ra'ayinsa sai an yi bismillah ke ba wai mu ya tsarika ba masu shehu tijjani da ya wajabtawa yin bismillah kar a ɗauka ko wajabtawa da ya a'a wai kawai ra'ayinsa ra'ayinsa bai ne to mu je na jalin zami ne kar wata rana ku koma ku ɗauko wancan karatu ku sake jinsa da hujjojin da muka kawo kun ji gaba sake waiwayawa baya duba shi فإذا قلت ولا الضالين إذا كنت ولا الضالين كان تجين صلى فقل آمين سيدة في آمين إن كنت وحدك أما فإن كي كريني فكتي صلى إن كي كريني فكتي صلى أو خلف خلف إمامي وكما إن كان بيان لمن سيدة يسي ولا الضالين سيدة في آمين وتخفيها أما تقويتها karka bayyana ta da ƙarfi in kana sallah ka zo ka ce wala zalin ko ka ce amin din ba da ƙarfi sosai ba wala ya kulu al imam amma liman kar ya faɗi wai kar ya faɗi amin fi ma jahara fi aji wurin da yake bayyana karatu sai dai a wurin da yake boyewa wai kulu fi ba a sarrafi amma liman ya samu ya faɗe ta a karatun da yake boyewa wanda ba a bayyana kamar azkar wannan duka ya samu ya faɗa a ɓoye ne amma a magriba aisha asbahi liman kar ya faɗa ya bar mamunsa su faɗa a mazabar mu ta malikiya kenan wa fi qawlihi iyyaha amma a cikin faɗin sa ga ita ita wacce amin an gane ikhtilafun na akwai sabanin malamai fil jari ma'ana ikhtilafu a cikin sallan bayyanawa neman ya faɗa ɗin kuna an yi sabani ba wai an hana bane gaba ɗaya akwai sabani in liman ya kaji wata rana ya faɗa tare da mamun sai ce amin to karka da saboda akwai sabani wasu sun ce ana iya faɗi ne a mazhaba ɗin ba kenan ko ikhtilafun ɗin a cikin mazhaba ne ake magana daga in liman ya wata rana limamin ku kaji ya ce amin tare da mamunsa to karka fisgo wuyar rigansa ta ce liman ka yi abin da ba mu yadda ba saboda an ce wala ya ƙulu har imamu to ai ka tsara gaba mana karatu wa fi qawlihi iyyaha bil jari ikhtilafun sai ka tsara gaba kuma kar ka tsaya a wailul lil musallin kai ka cije ka je allazina an salatin sahun mana kaga in jumlan bata cika ba ثم تقرأ تقرأ سورة sai ka karanta sura bayan fatiyan kenan ko min diwalil mufassali daga masu tsawo na mufassala na surorin qur'ani wanne ne masu tsawo na mufassala hmm? tambaya ne diwalil mufassal wanne ne diwalil mufassal masu tsawo na mufassala ake karantawa eh ana tambayan ku kuma kuna abin nan eh to musamman in in sallah su bayi ne kenan ake so a yaka min diwalin mufassal ne masu tsawon mufassalin gajejjerun surori gajerun wato malamai ulumul qur'an sun raba qur'ani gida hudu akwai diwal surori masu tsawo su bakwai ne irin su bakara ali imrana nisa ma'ida lan'ani la'arafi to sai ka tsallake lamfani banda ita sai malamai suka yi sabani cikon na bakwai din tauba ne ko kuma hudu an yi sabani
so
daga diwal akwai kuma surori da ake kira mi'ul mi'ul surorin da su kuma sun kai aya ɗari kamar zuwa da wani abu haka sun ɗan haura ko kuma daga ɗari dai zuwa sama mi'ul akwai su a ƙur'ani sannan sai matani ayoyin da ba su kai haka ba sosai suna ƙasa da haka amma dai sun doshi ɗari irin su izawaka da dangin su ko sannan na ƙarshe mufassal mufassalat gajerun surori to mufassalat ɗin nan daga ina suka fara malamai sun ce abin da ya fi rinjaye ne shine daga hujurat shine kaulin da ya fi rinjaye daga suratul hujurat ya yi ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli wattaqullaha inna Allaha samii'un 'aliim daga wannan sura din zuwa nasu sure mufassalat gajejjerun surori kenan kowace ka kama ka karanta yayi sai dai mufassalat din kuma a garaba su gida uku su ma akwai masu tsawon mufassalat akwai tsakatsakin mufassalat akwai kuma gajejjerun mufassalat masu tsawon mufassalat malamai suka ce na ulumul qur'an daga hujuratin ka tafi ha wato har abasa masu tsawo ne mufassalat masu tsawo an gane har abasa to daga kabar abasa kuma kasa din kenan har ka zo lam yau so su bayyana na kuma mutawassidan mufassalat sannan daga zulzali zuwa nasi kuma su ne kasance to sai ka raba in asuba ne da azhar sai ka karanta daga hujurat zuwa abasa kai ta yawo aure illa azhar za ka yi da magariba kuma in lisha za ka yi kai sai ka karanta nan kuma daga wannan mai sunan gurin daga abasa ɗin zuwa lamyaku isha in kuma magriba da wace ce da la'asar nan kuma sai ka karanta daga lamyaku ɗin wato daga abasa ƙasa da abasa zuwa lam yaku shine mai sunanta isha sauran salloli na la'asar da magariba kuma sai ka yi ta yawo daga mai sunan gurin izazul zuwa nan a ka'idar da malamai suka suka ce tun da wancan an fi so a tsawaita wa'innan kuma ana tsakaitawa ne isha wa'innan kuma ana karanta da jijiru ne wannan shi ne abin da ya kamata sannan akwai bayanai dai za su biyo baya insha Allah amma ko da sura bata cika baka karanta ko aya ɗaya ne sallah ta yi kaulat wahida sai ka ce amma ko da sura bata cika baka karanta ko aya ɗaya ne sallah ta yi kaulat wahida sai ka ce ne wa in kanat atwala min dalika fa hasan amma koda ka karanta abin da yake haka tsawo na mufassalati to abu ne mai kyau ba laifi ba laifi in ka karanta abin da yake mufassalati ma babu wani laifi a ciki hasan abu ne mai kyau bi kadarin tadlisi ko amma ba gwargwadon jijjifi gwargwadon jijjifi ina wannan suka karanta a risala wannan gurin ne yake da ban fassara ba ma tukunna ma na jira in ji fassarar tukunna sannan sai aiko kowan ma'ana ne yake nufi kuma ku yi bayani ku bada bayani me me me wannan gurin bi dan taklisi ne tajlisi shi ne cuɗanyuwan duhu da haske cuɗanyuwan haske da duhu gogoron jijjibi me hakan yake nufi don fikihun ganewa ne ba karanta don kai ya fassara ba ka san ma me yake nufi ba kan ma ya zama shirme yake nufi akwai wanda ya san me ake nufi da wannan wuri ya to dangana ne wato abin da ke nufi shine ya halatta ka karanta da in har ma'ana ya fi diwalin mufassala din ma fa hasanun aka ce ko yana da kyau amma ba da kadirin tagnisi gurgudun jijjigi a tsawai ta karatun gurgudun jijjigi in kuka fara sallan da wuri kuka jijjifi kuka fita da wuri kuka fara sallan to a tsawai ta sosai amma da kai liman da mamu ba ku fara sallan ba sai duk ana ma kokarin gane fiskar mutum daga nesa sai ka zo ka kama bakara wai kai kawai an ce ka karanta in kana a dawalar min zalika fa hasanu kawai zai ka kawo ka kone bakara kai ta sukuwa to sai rana ta fito kana nan kana tsaye kila mamu da yawa su sallame su su sallan su da kulhuwan lawa kawai su manta da kai kana tsaye eh da haka bi kadirin tabi gurgurun jijjigi in kun ga da wuri kuka fara sallan nan a tun farkon lokaci to kuna iya ja sosai ne gurgudun da yadda aka yi shine kawai an gane ina an gane yanzu ma'anar wuri wata janu bi qira'ati ha kuma ana so ka bayyana da wato karatun ita sura ita in har wurin bayyanawa ne kenan fa idza tammat suratu idan ka surar ta ƙare kana cikin karatu sura ta ƙare kabbarta fin hiɗaɗika kabbarta fin hiɗaɗika sai kai kabbara a yayin lokacin da kake tafiya sun kuyawa zuwa ga ruku ba wai kana gama sura a lura da wannan wurin ba fikihu fa sai an sa hankali ba yan uwa ka gama karatu sura misali wa idza faranta fansab misali kana kai haka وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ سيدك الله أكبر sannan kai haka to ka yiwa ana gawa sura kace Allahu Akbar sai ka kama kuyo bai yiwa وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ الله أكبر kana tafiya kana yi ba kana tsayin za ka yi ba ko kuma sai ka gama kama gwiwa ka ce Allahu Akbar duk bai yi ba sai ni da'ika yayin da kake sun koya wannan a lokacin za ka yi kafa in ba ka kake ba sai ka fara da yau yanzu ka yi karatu ka yi amfani da karatun ka don da yawa ba su sanya ake yin kafara ba kawai yadda ta zo duka doka ta ake ko wani dacewa yake a yi daidai yadda littafi ya fara ba wai a'a da sanin sai ke ba cewa ilimi ne hakan da ya yi kawai zai dacewa yake wani a tsayin yana gama faɗa sura zai ce Allahu Akbar sai ya kama gwiwa wani kuma sai ya kama gwiwa ne sai Allahu Akbar to yayin da ake tafiya su din nan ake Allahu Akbar haka ce fin hidadi ka din nan ai fin hinaida yayin da kake tafiya ga su ruku'u a yayi daidai yayin lokacin lin ruku'u yayin da kake tafiya ruku'u fa tumakkinu yadayka min rubbatayka kuma ka samar da hannayenka da gwiwoyinka ka kama gwiwoyinka kenan da hannayenka amma abin da ya tabbata shari'a watsa hannayen ake haka yatsu haka bari a yi practical haka haka ake ba dunkula hannun za ka yanka kama gwiwa ba haka watsa yatsun ka za ka yanka a watsai haka malamai suka suka bayani don wani kan sai a hankali yadda ya ga dama kawai yake ba ruwansa da lissafi ina ruwansa da lissafi ya gari ana daura hannu akan gwiwa shi ke nan shi ma ya daura ya ake daura ba damuwarsa ba ne damuwanka ne kai in ka ce ban da Allah ce haba da Allah takura wannan tsananin nan da Allah yan zafi addini komai sai an yi wa mutane iya yi a'a in littafi ya tabbatar da abin da ya shi tare da fata sa hannunka a gwiwa in wasu sauyi zaharaka mustawiyar ka daidaita gadon bayan ka mustawiyar ai muhtadilan kenan ya daidaitu wurin daura hannayen nan na zuban mustahabi ne ba ka daura hannayen ka a gwiwan ba domin akwai sabon da aka rawaito ba sa ba sa kama gwiwa kawai hannayen suna reto kawai kuma a bayan annabi suka yi sallah ya kai ya ba wajibi ba ne ba wajibi ba ne ha domin wajibi ne wanda bai da hannaye ba bai sallah ba kenan koya ko kuma wanda shi kuma hannayensa gajejjeru ne in yace sai ya kama gwiwa to zai doro irin na zaguwa abinda ake so na sujada ai na ruku'u ya gado baya daidai da ɗin ba zai samu ba saboda hannayen sa yan gajeru ne akwai irin su wanda ta yan hannayen a matsali haka Allah haka ya yi shi ɗan kuntun hannu haka za ka ga larura haka Allah ya yi shi hannu bai gama cika ba aka haife shi sai ga hannu kaman an makala shi kawai yana tare ka akwai irin su ai to ya zai yi shi ko kuma ma kai hannayen suna ciwo to ya zai yi makala su sai dai jirgin su kawai sun kula ne ko kai din nan yanzu aka hannayen ka in sun yi accident in kai ruku kawai sai ka sake su kawai abin ka kayi na irin wancan sahabin ba na kun kama suna kar wani ya je an taɓo shi ka san shi din ma hujja ne sai ta ai sahabi waye ma kai ke kuma annabi ya ce ashabi kan nujumi fa bi ayyi ma ikta daitum ihda daitum sahabbai na kamar taurari ne duk wanda ka koyi da shi ka shirya to ni sahabi wani nake shi a gari to baran faɗi sunan ba wadda lantana ka samu hujjar da zaka je wata rana haka kawai ka sake wa mutane Allah ya kada Allah a tambaya ka gaja sahabi wani ne babba ne kuma sahabbai wallahi ko da yake kila na taɓa faɗi a wani majalisi a wani kam kila na faɗi ba dai ba ma faki na taɓa faɗi ko wanda kuma ana izina da shi a sahabbai kai ma wasu sun ce ilimin sahabbai ya tsare a kansu shi da wasu da wasu kuma haka yake dan mas'ud radiyallahu anhu haka yake sallar ilimin sahabbai wasu suka ce ya tsare a kansu shi da sai na umar da sai na ali ka shafa fatiha kawai in dai karatu ne kawai in zunzuru ko shi ne wadda Allah ya turo a gaya masa cewa ya iya karatun Qur'ani annabi ya faɗa aka zuwa kai ajishi to da haka dai kawai mustahabi ne ka kama gwiwa ne a ba wai ni ne na faɗa ba fa yawwa kar ka ɗauka ko ni ne na faɗa gashi min rubuta ka gashi ai ka duba mai sharhin ma ce alajiyatul istibadi ka gani dubi can kasa fatu makkinu ya dai ka din nan ya ani ka faika tafukan ka ka samar da su min rubuta ka kan ko ka abin nan kun ga wuri min rubuta ka kun ga min rubuta ka yace ne ala jihatil istihbabi kawai akan fiskan fa ana so ne su kama zuwa kaji kar ka dauka ni nake iliyon nan bayanin da nake yi mustahabbi ne in kana ta salima taini in hannayen lafiyar su kenan ana so a kama gwiwa da su in lafiyar su in ba da lafiya fa kake kayan ka kawai kamar wudiyar rago ga shi ai ba ni na ba ni na faɗi ba ko in kana ta salima ta yi walam yamna min wad'i ma alayhi ma mani'un wani abu daga cikin masu hanawa bai zo ya hana a manna su da gwiwan ba to sai a sai a manna in dai ba wani abu cikin masu hanawa ko sai a manna su a amma ina ko wani mani'i da ya zo ya hana ba shi ya faɗa fa in kana fa in kana mani'un min qat'in aw qasrin yawa ni kenan in wani abu mani'i ya zo ya hana na ko an yanke hannu aw qasrin ko kuma sun yi gajeru ko kaga yana cikin abun da ne ba sai an jona su ba da shi wannan din so a taƙaice dai wannan maganan kaga dai ta shiga mustahabbi ne kawai wato fasawwi zaraka ka daidaita garin bayan ka mustawiyar ai mutadilan tana na mai daidaituwa wala tarfa'u ra'saka kar ka daga kanka kamar mai leƙen wani abu kayi ruku amma kai haba da hannun kanka kamar mai leƙen mai hangen wani abu ba yarda ba wala tudadihu kar kuma ka jimmiti kayinka ka san jimmitin nan kan yare da Hausa to jimmita horin kar ka sake kanka kamar an yanka agwagwa sun koyar da shi haka ka sake shi tare da fulatanci jimmutu ta haka ba a so kayan mana wuyan da ya daidai da baya kayan masu search wasu jaji bai baba aika an jambaika ka buɗa ka nesanta damatsunka shi ne baba'aika kenan ka nesanta su an jambaika daga haƙurƙuranka kar ka yi rukuku haka hannayenka suna kusa da haɗaɗarinka haka a haka ka ɗan buɗa su hannayenka su rabu da su nesa da haƙurƙuranka ka buɗa haka ta wata jafi ai tuba'id kenan kamar na can ayar ne ta zafi junubu alil mabaji'i suna nesanta haƙarƙarin su daga wurin kwanciyar su su bayan Allah ɗan aljanna kenan inda ya yi suna nesanta ne ta zafi junubu alil mabaji'i ya da'una rabbahum khawfan wa tama'a ko suna nesanta haƙarƙarin su daga ne shimfiɗar su saboda tashi su ta ibadar wata ta idil khudu'a ka kudurce an da kai da zalika da yin haka ɗin daidaituwa da sauransu da aka faɗa littar kudurta wato ƙanƙan da kai da yin haka ɗin shi ne a zuciyanka ake suna kudurta haka ƙanƙan da kai to sai ne ne a wurin yin ruku'unka wato ka yi ka kankan da kai ka nuna kankan da kai cewa kai ba komai ba baka kai komai ba wasu judi ka haka in kai su jira ka belle ma kenan ruku'u ma ka nuna kai ba kowa ba belle kai su jira ka kenan ka faɗi babu kai ma kenan ka duk dai ka kudurce kankan da kai ولا تدعو في ركوعك كرك كفرك أي الدعاء أي عند كي ركوع با أي الدعاء إن أن يركوع تبديل أكيد أنجاني وقل إن شئت سبحان ربي العظيم وبحمده إن كجداما كشي سبحان ربي العظيم وبحمده إن شئت فأكد وليس في ذلك توقيت قول باب توقيت قول أي تحديد قول الدين إياك زنجي a cikin wannan ba a iyakance wani zance wato wadda sai shi za a faɗa ba kawai abinda annabi ya ce amma ruku'u fa'azzimu fihi rabb ko ruku'u ku girmama ubangiji shikenan amma ruku'u fa'azzimu fihi rabb shi yasa ake ce subhana rabbiyal azim din saboda a girmama waye ubangiji saboda cewansa kawai fa'azzimu fi haka a ba wai an riwaito lalle lalle hakan ake so ba sai ne ne kuma wala hadda fil lufsi sannan ko ba iyakan cewa a dadewa da za a yi in an yi ruku'u ba wani iyakan cewa imamu shafi'i ne da yake ka faɗi tasbihin gurgurun sau uku haka ga malikiya kuma za ka iya faɗi uku za ka iya faɗi biyar ko bakwai har tara ko babu wani iyakar cewa filibus wurin dadewa da zaka yi kai ku sai dai a rukun ya halatta kamar yadda ya zo a riwaya wato cewa imamu shafi'i kafin nan kai ya ce sau uku ko a yi tasbihi sau uku saboda ya zo a abu dawud haka ɗin da tirmidhi cewa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce idza raka'a ahadukum فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث أي ثلاث مرات فقد تم ركوعه ورجوك يي ركوع إن جمع أيكي يبقى سبحان ربي العظيم سوءكو سو ركوع دياتك فما با وي سبحان ربي العظيم إن كأي أكاشي أفنى با آآ آآ با ودي فنياك با شي كأي با النبي يا فدي أبو بوا دبن دبن يكن ما شي سبحان ربي السبوح قدوس ربنا رب الملائكة sabbuhun kaddusu in ka gada subbuhun kuddusu in ka gada duk ya halatta a nira aha tun ma tarfa'u ra'asaka sannan sai ka daga kanka bayan ruku'un kenan wanda qa'ilun kana mai cewa sani Allahu liman hamida Allah ya ji mai gode masa ka faɗi haka wurin dagowa din ثم تقول سنة فيك اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد يا أبنجي يا الله أبنجي godiya gare ka take in kunta wahadaka in har kai kadai ne kenan kake sallah fa ake ma bayanin nan wala taqulu al imamu wala yaqulu al imamu liman bare faɗi bare faɗe ta ba an gane rab Allahumma rabbana lakal hamdu kenan ba liman bare faɗe ta ba wala yaqulu al mamu sami Allahu liman hamidahu shi kuma mamu bare faɗi sami Allahu liman hamidahu ba liman ba zai faɗi Allah rabbana lakal hamdu ba ma mu ko bari faɗi sami Allah liman hamidahu ba wa yaqulu Allahumma rabbana wa lakal hamdu shi abinda zai ce shi ma mu Allahumma rabbana wa lakal hamdu amma riwayar rabbana wa lakal hamdu nan ita tafi ba Allahumma ba an gane rabbana wa lakal hamdu in ka lura ahlul lahi sun fita bi akan ta kuma riwaya ta tabbata akan haka an gare da cire Allahumma ɗin kamar me ne ne kamar me ne Allahumma rabbana duka yin Allahumma ya ubangiji rabbana ya ubangiji duka ɗaya rabbana wa lakal hamdu shikenan aha wa tastawi qa'iman sai ka miƙe ƙyam a tsaye an gane sai ka miƙe ka tsaya ƙyam mutma'in nan kana mai nutsuwa in ka tsaya din ba wai kamar yadda wani ana dan miƙewa sai a tafi kuma sujara ba a jinjeju ba to ba sallan ka ka zama ƙoton zakara wanda ake cewa in ka gama sai a tattara ta a jeje ka da kayan ka wata sai ka'iman ka miƙe ƙyam ka tsaya mutma'in nan kana mai nutsuwa mutarar filan shi ma dai kana mai nitsuwa ko daɗa nitsuwa ɗin ka ɗan shaurara shi ne wani suka ce mutum filan ai mutum hilan kenan in ji wasu ka ɗan dakata ba wai daga miƙewanka kuma ya ka tafi a ka ɗan tsayu ka ɗan sannan sai ka tafi sujada amma wasu malamai sun ce mutum filan ɗin ai mutum radifi ne na mutmain nan mutum radifa wato suna daidai suna tafiya ne bai ɗaya ma'anar su ɗaya amma akwai wanda suka ce a mutu mahilan ƙari a kan nutsuwa kaɗan jinkirin kaɗan darasin ya ƙare ko bai ƙare ba sun ma ta hawi sajidan sai ka tafi kana mai sujada la ta lis kada ka zauna ina ji nan ne ya ƙare eh bai ƙare ba eh to rabbana lakal hamdu ne ya ƙare ina kuma an sa nan ba wuri ko tun baya kenan ko mun ma wuce kenan mun shiga wani darasi subhanallah to sai mu sai mu tashi summa tasjudu ne kawai ko kuma summa tahwi sajida ku tashi summa tahwi sajida ko eh ku sa nan ba summa tahwi sajida nan za mu tashi insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره من الماضي سبحان ربك رب العزه عما يصفون الحمد لله رب العالمين